الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أقول يا الله سبحانه وتعالى لساتي هذا مؤفيا شرعنا لهج سلم يقوم مكة daga ina kenan tattara sallama ya yi zuwa sham don kasuwanci da dukiyar khadija radiyallahu anha domin wannan abin ya bayyana ko mun karanta shi a darasin ƙarshe wara'at khadijatu fi maliha min al'amanati wal barakati ma lam tara qabla hada kuma khadija ta ga wani abu na amana da a cikin dukiyarta wanda bata taba ganin irinsa ba bayan dawowar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya je kasuwanci da dukiyarta وأخبرها غلامها ميسرة كما باونتا ميسرة يبات لابات من خلال عذبة ندق هالاي ما سدادي وشمائل كريمة لكما دي دبيئو ما سكرمتي وفكر راجح لكما تناني ميكو ومنطق صادق لكما قسكير مغنى wa nahjin aminin da kuma bin hanya amintacciya wajadat dallata hal manshuda to anan sai khadija tace to hakika fa ta sami abin da take cigiya dama ta dade tana cigiyar wanda ya dace da ita ta aura sai ta ce babu wanda ya dace da ita kuwa banda wanda yake da wannan halaye din wa kana sadatu war ru'asa'u yahrisuna ala zawajiha malamin ya ce kuma dama a lokacin nan manya-manyan gari da shugabanni na makka na ƙuraishawa suna kwaɗayin a ce sun auri khadija kowa sai ya lallaɓo ya ce yana son khadija ya aure ta fata ba alaihim sai ta ƙi zalika alaihim ta ce ba ta yadda ba ita ba su take so ba فتحدثت بما في نفسها إلى صديقتها to a wannan lokaci da wannan abu ya shiga zuciyarta na ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta aure shi sai ta ba da labarin wannan niyya tata da wannan bukata tata da kuma wannan abin da take sha'awa din ga wata ƙawarta mai suna Nafisa bintu Muniya wa hadhihi ita wannan din kuma wato Nafisa zahabat ilaihi sai ta tafi gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tufatihuhu an ya tazawwaja khadijata ta gabatar masa da wannan mubadara ma'ana magana cewa ya auri khadija mana me zai sa ko me zai hana kai ko ka auri khadija yana ji faradiya bidalika sai yadda da haka wa kallama amamahu yayi magana ga baffanninsa fa zahabu ila ammi khadija sai su ma baffannin nasa suka tafi wurin baffan khadija wa khatabuha ilayhi suka nemi aurenta a ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa ala ithri dhalika tamma zawaj bayan duk waɗannan abubuwa da aka yi sai auren ya tabbata aka yi shi wa hadara al-aqda banu hashim a kabilar banu hashim baki ɗayan su suka halarci wannan ɗaurin aure wa ru'asa'u مضر بكما شغبانين قبيلة مضر وذلك بعد رجوعه من الشام بشهرين وأن أبو دكا أن يشيني لقى داور من ذا الله صلى الله عليه وسلم لقى قصة الشام وتن تفيها كاسوان شيني دا وتابيو وتبان دا وسد وتابيو أبن يأدن دمى daga kus-kus-kus ya dumama har ya kai ga magana aka zo aka yi magana kuma har ya zama wannan babban alheri ya tabbata tsakanin manzon sallallahu alaihi wasallam da khadijatu bintu kuwailid radiyallahu anha wa asdaqaha 20 bakratan ya kuma ba ta sadaki raquma 20 wa kanat sinnuha idzaka 40 sanatan lokacin shekarunta 40 ne wannan ɗaya daga cikin maganganun da malamai suka ambata ne akwai wasu riwayoyi da wasu masu sira suka rawaito cewa tana da 27 wasu suka ce tana da 30 Allahu alam bisawa wa kanat yawma idhin amma dai wannan shi ibn hisham ya ambata da daga abin da ya samu daga ibn ishaq a riwayoyinsa na sira wa kanat yawma idhin afdala nisa'i qaumiha a lokacin nan khadija ita ce tafi kowace mata a cikin kabilar qurayshawa wajen nasaban wa farwatan wa aqlan wajen nasabarta ma'ana babu ‘yan dangi irinta mai alfarma da darajar da kowa yake so ya samu wato aurenta saboda ya samu dangantaka da ita irinta hakanan babu matar da ta kai ta dukiya hakanan babu matar da ta kai ta hankali wato tsagwaron hankali na tunani mai kyau babu matar da ta kai khadija a wannan lokaci وهي أول امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم kuma ita ce matar farko da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya aura walam yatazawwaj alaiha ghayraha kuma bai mata kishiya ba hatta matat hatta mutu wannan yana cikin abin da malamai suka ambata na falalar Khadija radiyallahu anha saboda san da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake mata bai auri wata mata a lokacin da Khadija take da rai ba sai bayan ta rasu wannan abin da ya ambata malam ya ce a duba sirar ibn hisham da kuma fiqh sira na muhammad ghazali da kuma tanqihi fuhumi ahli al-athar duk yace daga nan ya samu waɗannan maganganu yace wa kullu auladihi sallallahu alaihi wa sallam dukkan ƴaƴansa ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam minha ita ta haife su siwa ibrahima banda ibrahim mun sani wanda mariya alkibtiya ita ce ta haife shi waladat lahu awwalan alqasima wanda ta fara haifa masa ɗansu na farko tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine alqasim wa bihi kana yukanna kuma da shi ake yi masa alkunya shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana ce masa abul qasim yawa mun sani ana yi wa mutum alkunya ne galiban da ɗansa na fari yawwa ce abuwa ne baban wani don alkunya kuma tana da cikin al'adar da take da kyau musamman wajen amfani da ita akwai girmama mutum saboda saka ya sunan mutum alama ce ta girmamawa sai a kira shi da irin wannan alkunya din kuma akwai alamar soyayya har yanzu summa zainaba sannan bayan alkasim sai aka haifi zainab ورقية دكما رقية وأم كلثوم دأم كلثوم وفاطمة دفاطمة وعبد الله دكما عبد الله بدانا وكينا دا القاسم دا زينب دا رقية دا أم كلثوم دا فاطمة بيركين وكان عبد الله يلقب بالطيب والطاهر شي عبد الله شيني أكي ملقبي لسونا الطيب ko الطاهر illa annahunna sai dai cewa su a ‘ya'yan nan mata kenan haka ne? ha na yi tsallakin wa mata banuhu kulluhum fi sigarihim ‘ya'yansa maza baki ɗayansu sun mutu ne lokacin suna ƙanana amma albanatu amma su ‘ya'ya mata fa kulluhunna adrakna al-islama dukkaninsu sun riski addinin musulunci kuma sun musulunta fa aslamna wa hajarna suka musulunta suka kuma yi hijira illa annahunna sai dai cewa su adrakat hunna alwafatu fi hayatihi sallallahu alaihi wasallam sun rasu ne a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato kafin ya rasu siwa fatimata banda fatima radiyallahu anha ita yace faqad ta'akhkharat ba'dahu sittata ashhurin ita ta jinkirta ma'ana bata rasu ba sai bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wata shida thumma lahiqat bihi sannan ta risku da shi wato ita ma Allah madaukaki yi mata rasuwa ta haɗu da babanta sallallahu alaihi wasallam wannan shine mulakhas na abinda malamin ya ambata a nan kuma daga cikin abin da muka ji za mu fahimci wasu abubuwa na farko mun ji abin da malamin ya faɗa kusan ba wai kusan ba ijma'i ne na malaman sira baki ɗayansu cewa waɗannan su ne 'ya'yan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na farko kuga akwai alƙasim ko akwai zainab da ruqayya da ummu kulthum da fatima da abdullahi shi da ke na waɗannan 'ya'yan khadija akwai kuma ibrahim shine dan maryam mariya alqibtiyya ya'ai bakwai kenan ko wannan duk malaman sira abin da suke ambata kenan na ya'yan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma daga baya wani lokaci an sami wasu malamai zan ce musu ko kuma masu wani ra'ayi daban daga cikin mabiya shi'a sai suka ce ‘ya'ya dai daga mata na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam to bai haifi kowa baban da Fatima wasu daga cikinsu suka faɗi ba dukansu ba akwai inda suka faɗi ba hakan ba wasu kuma suka ce e kamar yadda waɗannan suke da aka ambata haka yake cewa ‘ya'yan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam guda bakwai ne guda shida duk Khadija ta haife su ɗaya shine Ibrahim wanda Mariya Alkitsiya ta haifa. A wannan tunani ƙila wani zai rika jin wannan abu ana faɗa, ko abin da ya sa ma na tsaya har in yi bayani a kansa, na taɓa ji kimanin shekara biyu ko uku kenan da suka gabata, ina karanta wata jarida ta masu wannan akida din a intanet sai nake ji an ce shugaban wannan tafiyar a Najeriya ya yi wani jawabi wata ran yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ba shi da ya mace ban da fatima bayan sati biyu ko uku sai aka ce a kuskure ne tuntuɓan baki ne sai aka mai da wannan magana aka ce ba haka take ba abin ya tafi haka kamar ba komai duk da cewa aƙida ce aka so a faɗa a lokacin to amma sai na jin ko fahimta aka cewa lokacin bai batu kuna amma dai wannan ita ce aƙidar da daga baya masu wannan bin wannan hanya ta shi'a suka ɗauka ba don komai ba sai don su kore cewa akwai wani banda Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu da yake siliki ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana domin a kore cewa Uthman ibn Affan ya auri waɗannan ‘ya'ya guda biyu, ruƙayya, bayan ruƙayya ta rasu, annabi sallallahu Alaihi wasallam ya ba shi umma kulsum. Wannan ‘ya'ya guda biyu a malamai da dama sun ambata, ko in ce ijima'in malamai ne cewa ‘ya'yan manzon Allah ne sallallahu Alaihi wasallam kuma wanda ya aure su shine Uthman ibn Affan radiyallahu anhu akwai wani bawan Allah da ya rubutu a cikin su waɗannan wato cikin malaman shi'a wanda daga cikin mutaakhirun a cikin su an ce mutaakhirun ana nufin waɗanda ba daɗaɗɗu ba malaman zamanin ƙarshe-ƙarshe akwai wani ana ce masa ja'far murtaba al'amili shi ne ya zauna har ya rubuta littafi akan wannan maudu'i din cewa fatima ita ce kawai ‘yar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam saboda ya rasa kuma abubuwan da zai faɗa sai ya ƙirƙiro wata kissa ta ƙarya domin da yawa abin da suke faɗa kenan wannan ba ina nufin shi ne farkon da ya faɗa ba amma shi ya yi rubutu a kai kuma da yawa daga cikin wanda suka zo a bayansa da wanda suke bin wannan aƙida din sun yarda da wannan rubutun nasa har zuwa jiya da nake bincike a intanet akwai wani daga cikin ɗaya daga cikin jagororin harkar shi'a a wannan ƙasar har yanzu a nan najeriya mun san jagororin daban-daban ne masharib masharib kowa da irin tafiyarsa to ɗaya daga cikinsu a wani mauƙi da ake cewa rasulul azam shi ma ya kawo wannan maganar cewa ‘ya'yan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam guda biyar ne, yake cewa akwai alƙasim, akwai al-tahir shi ne Abdullahi, akwai Ibrahim, to sai ya ce akwai zainab sannan ya ce sai fatima kuma an cirewa kenan an cire ruqayya da ummu kulthum to amma masdarin da ya ishara zuwa gare shi shine na wannan littafin Ja'far Murtaba Al-Amili din ma abin da ke cikin littafin shi Ja'far Al-Amili gaba ɗaya har Zainab din sun yi inkarin Zainab da ke ita ce yar fari ita ma ba su dauke ta a cikin ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba domin abin da suke faɗa wai shine agololi ne ‘ya'yan Khadija ne wai na wani mijin nata wasu kuma suka ce a'a ba haka ba da yake ka san wani lokaci in za a yi ƙarya in ba a iya ta ba to sai a faɗi wani kuskuren da kana karanta zai nuna maka cewa abin ba haka bane wasu kuma suka ce a'a tana da akwai wata zan zo da mu karanta wannan abin in dai ba in za ku yi haƙuri da lokacin saboda muhimmancin sa na ga ya kamata a sani ba wai don ko tambihi ko saboda abin ko akwai shi a nan ko cikin ku ko wani wuri in amma saboda wannan matsalolin kana magana da su kana magana da duk wanda zai ji nan nan gaba ne daga baya to ga asalin zancen da kuma wato dalilan da mutanen suka ambata a kai wannan mutumin littafin da ya rubuta ya rubuta wani littafi yana cewa sunansa as-sahih min siratin nabiyil a'zam a cikin wannan littafin shi wannan ja'far murtaba al'amili ya faɗi wannan magana ɗin kafinsa kuma akwai wasu da suka ambata amma za mu gani abin mamaki daga manya-manyan malaman shi a can baya duka ba su faɗi wannan maganar ba sun faɗi cewa eh waɗannan 'ya'ya ne mata na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai kuma suka zo suka ce to yaya za a yi in 'ya'yansa ne ya aurar da su ga mutumin da yake munafiki ko kafiri suna zancen Uthman kenan to aka yi ta sabani wannan ya ce dalilin shine kaza wannan ya ce dalilin shine kaza kun ga su ba zancen ƴaƴansa ko ba ƴaƴansa ba a zancen da ake yi yadda za a bai wa annabi udri me yasa ya bai wa wanda yake ba musulmi bane shine Uthman yadda aqida su take akwai wani bawan Allah sunansa abu mu'ad as-sayyid ibn ahmad ibn ibrahim yana da rubuce-rubuce a wannan fagen sosai shine rubuta wani littafi mai kyau na isbatin tabbatar da auren umar bin khattab cewa ya auri umar kulsum yar ali ibn abi talib kun san akwai wannan magana ta ma tabbatacciya umar dan khattab khalifa na biyu na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wato bayan abubakar ya je wurin Ali ibn Abi Talib ya nemi yassa aure umma kulsum domin kwaɗayinsa ne ya sami nasaba da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda san da yake wa annabi kuma Ali ibn Abi Talib saboda shi ma yardar da ya da wannan babu wani rikici ya ba shi ita ya aura har suka haifi ɗa sunansa Zaid to wannan auren idan a ɗabi'ar dama duk wanda yake tafiya akan wato irin wannan hanyar da yake an gina ta akan sabanin qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai samu damuwa idan ya zama a aqidar shi'a kullum ana ilmantar da mutane cewa akwai wata gaba gagarumar gaba wadda ba ta iya daidaituwa tsakanin Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu da sauran sahabbai musamman mutum uku nan na farko da suka riga shi khalifanci da Abubakar da Umar da Uthman cewa babu shi tsakanin su gaba ce kuma ta kafiri da musulmi ba gaba ce ta wai kawai akwai sabanin ra'ayi ba wannan shi ne abin da suke nunawa a su kaga mutum zai samu damuwa yaya za a yi wannan babban salihin bawan Allah khalifan annabin Allah sallallahu alaihi wasallama na hudu kuma sannan sulikinsa ya dauki yarsa kuma yar Fatima yawa abinda da yawa wasu ba sani ba kenan yar Fatima ce radiyallahu anha ita ummu kulsum din yar Ali ibn Abi Talib ita ce Ali ya dauka da kansa ya baiwa Umar ibn Khattab ya aure ta kuma gashi a cikin aqidu na waɗannan mutanen sai ga kullum babu la'ananne irin Umar kuma babu babban mutumin da ya fi kowa daraja irin Ali ibn Abi Talib kaga akwai wani rikici nan da yake buƙatar a yi bayaninsa ko ba haka bane don haka sai hankalinsu ya tashi yaya za a yi ne wannan uzuri za a baiwa aliyu don me ya ɗauki yarsa umma kulsum ya ba da ita ga babban makiyin allah kamar da suke faɗi Yau, wannan ba sa ɓoyewa umma kulsum umar shine babban makiyin allah a to shine suka ta saɓani wannan ya ce a dalili shine kaza wannan shi dalili shine kaza zan karanto mana wata magana da ni'matullahi aljazairi ya faɗa cikin littafinsa al'anwarun nu'maniya wato ba ta da daɗin karantawa daga cikin shi abin da yake faɗa na uzurin da ya sa za a iya wai karɓar uzurin aliyu da ya baiwa umar bin khattabi a yassa a in lokacin wannan magana ya kare insha Allah za mu je kanta ma'ana dai yana daga cikin abubuwan da za ka ji to shi wannan sai abu mu'az din ya rubuta wannan littafi dan yi bayanin a matsayi da kuma tabbacin nasaba na 'ya'yan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam musamman su mata ɗin shi ya samu sunan littafin ko ya samu littafin sunan ishiraqatun min hayati banatin rasuli sallallahu Alaihi wasallam a wasu bayanai masu kyau wato daga rayuwar 'ya'yan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da zainab da ruqayya da ummu kulthum da Fatima radiyallahu anhunna wa raddul iftira'i alaihinna da kuma raddin ƙaryar da aka yi a kansu shine rubuta wani littafi gashi da kuke gani a hannuna to a cikin sa abin da zai fara baka tasiri wanda kuma shi kamata mutum musulmi ya fara sani kafin ya san wani abu shine matsayin cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana da wasu 'ya'yan mata banda Fatima ka san wannan a cikin ƙur'ani akwai kuma a hadithan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ka je a maganar waɗanda suka faɗi saɓanin haka ɗin yana cewa banatu rasuli sallallahu alaihi wasallam fil qur'an yace alqur'anul karim huwa kitabullahi azza wa jalla almu'jiz alkhalid alladhi la ya'tihi albatil min bayni yadayhi wala min khalfihi almahfuz min at-taghyir wa at-tahrif qur'ani dai shine littafin Allah madaukaki wanda kuma mu'ujiza ce tabbatacciya wanda babu ƙarya ko ƙarna da take zuwa mata ko ta dama ko ta baya ko ta gaba ko ta baya kuma sannan littafi ne da Allah maɗaukaki ya kiyaye shi daga kowace irin jirkitawa da kuma canji har ya kawo faɗin Allah maɗaukaki inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun sai ce wa min ajalli wa absatil adillati ala bunuwati zainaba wa ruqayyata wa ummi kulthum li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga cikin mafi girma mafi kuma bayyanar dalilai na cewa da ruqayya da zainab da ruqayya da ummu kulthum cewa su ma ƴaƴan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam tare da fatima radiyallahu anhunna ajma'in yace wa annahunna ka fatima radiyallahu anha radiyallahu alaihinna qawluhu ta'ala babban dalili shine fadin Allah madaukaki da yake cewa يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما يتي والتعبير بكلمة بناتك فتن سديتي بناتك شو ما فسر الآية يا أيها النبي يا كيوانا النبي قل لأزواجك كتي وماتنك wa banatika da ‘ya'yanka mata, wa nisa'il mu'minina da kuma sauran matan muminai, ka gaya musu yudinina alaihin min jalabibihin har zuwa ƙarshen aya ɗin. To malam ya ce, wata abiru bi kalimaci banatika, amfani da kalmar banatika bi sigatil jam'i da sigar jam'i kun ga ba ibnatika aka ce ba ko? wani abu kuma da ba mu sani ba shi ne ko in ce mutane da yawa haka ba su sani ba larabawa ba su cika yin zaurance zan ci ko kuma su faɗi su ce wannan ɗan mutum ne in ba ɗansa ba ne kowanne mai dangantaka gare ka yana da suna wannan sunansa ɗanka sai a ce ibnuka wa ko waladuka walad lafazi ne da ya shimal zakar wal unsa ya kunshi ko namiji ko mace amma ka ce ibn namiji ibna ko bint ita kuma mace yawwa a sannan ba a ce wa wani wanda ba ɗanka ba a ce masa ɗanka in ɗan ƙaninka ne za a ce ibnu akhika wannan duk haka yake ƙuruƙuru suke faɗin wannan da haka Allah maɗaukaki in baya nufin ‘ya'ya mata wato jam'i fiye da mace ɗaya to ba zai faɗi banatika ba ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yawwa shi ne abinda malamin yake faɗa annabi sigatul jam'i ya dullu ala ta'addudi wa annahu yujadu ghayru fatima wannan aya nassi ce kuru-kuru cewa akwai wata ba fatima ba ya ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yace wa hadha dalilun kafin bi haddi zatihi li hasmi tilka al mas'ala yace wannan dalilin shi kadai ya isa a rufe magana gaba ɗaya a tashi kowa ta gida ma'ana wannan magana ta Allah madaukaki a cikin alqur'ani yace wa haka tafasirul ulama sannan sai kawo tafsirin malamai akan wannan aya din daga cikin abin da ya kawo ya kawo maganar qurtubi al-qurtubi mai tafsiri babban littafin tafsirin nan al-jami' li ahkamil qur'an yana cewa fihi sittu masail a wannan ayar akwai masaloli guda shida qauluhu ta'ala qul li azwajika wa banatika qad mabal kalamu fi tafsiri azwajihi wahidatan wahidatan magana ta gabata akan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun faɗi wannan inji qurtubi dai dai dai dai mana dai bayan daya qala qatadatu qatadatu ibn di'ama as-sadusi dai daga cikin magabata ko tabi'ai masu tafsiri ya ce mata rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tis'in annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu ya bar mata guda tara khamsin min quraishin biyar daga ƙuraishawa aisha wa hafsa wa ummu habiba wa sauda wa ummu salama wannan su ne guda biyar duk matan ƙuraishawa ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bari wa thalathun min sa'iril arab uku kuma daga sauran larabawa maimuna bint al-harith kenan wa zainab bint jahsh wa juwairiya da kuma juwairiya wa wahid mun ji nawa kenan takwas wa wahidatun min bani harun ɗaya kuma daga ‘ya'yan annabi haruna wato a safiya bintu huyai ibn akhtab wadda mun sani daga cikin kamammun yakin khaibar ya same ta domin iyayenta yahudawa ne su kuma waɗannan yahudawa masu nasaba ne zuwa ga annabi haruna shine abin da ke nufi yau daga baya kuma ya aure ta ta musulunta mun ji mata tara kenan yace wa amma auladu wannan duk maganar qurtubi ne a cikin tafsirinsa wa amma auladuhu amma ‘ya'yansa fakana lin nabi sallallahu alaihi wasallama auladun dhukurun wa ina to annabi sallallahu alaihi yana da ‘ya'ya maza da mata fadhukuru min auladihi ‘ya'yansa maza su ne alqasim ummuhu khadijatu wa bihi kana yukanna sallallahu alaihi wasallam akwai alqasim wadda uwarsa ita ce khadija kuma da shi ake wa annabi sallallahu alaihi wasallama alkunya wa huwa awwalu man mata min auladihi wa asha sanatayn shine farkon wanda ya mutu daga ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shekara biyu yayi a duniya ya rasu wa qala urwatu urwatu ibn zubair shi kuma yana cewa waladat khadijatu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam al-qasima wat-tahira wa abdullah wat-tayyib wa qala abubakar al-barqi wani kuma malamin abubakar al-barqi yana cewa qalu inna at-tahira huwa at-tayyib huwa huwa abdullah yace tahir din nan da aka faɗa shine abdullahi shine kuma dai at-tayyib da aka gudu mutum ɗaya ne abdullahi shine at-tayyib shine kuma at-tahir tahir kenan wa ibrahim akwai kuma ibrahim ummuhu mariya al-qibtiyya ولد في ذي الحجة سنة ثمان من الهجرة وتوفي ابن ستة عشر شهرا يا رسول ينا وتقوم شدة وقيل ثمانية عشر وسكو مسكتي وتابو مشا تقص ذكره الدار قطني دار قطني ني أنبتي ونم ودفن بالبقيع فيما أبقي أكبنيشي وقال صلى الله عليه وسلم من قال الله صلى الله عليه وسلم هنا شوى إن له مرضعا تتم رضاء رضاءه في الجنة yace annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana akan Ibrahim da ya rasu yake cewa yana da mai shayarwa kuma za ta karasa shayar da shi a aljanna in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa jami'u auladin nabi sallallahu alaihi wasallam min khadija ta siwa ibrahim duk ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗayan su khadija ta haife su banda Ibrahim dinnan wa kullu auladihi dukkan ƴaƴansa matu fi hayatihi dukkan su sun mutu ghairu Fatima banda Fatima radiyallahu anha wannan akwai wani musulmi da bai san wannan ba hmm? ma'ana wannan sune abin da musulmi suka sani yawwa wa amma al-inafu amma su ƴaƴansa mata min auladihi faminhunna to akwai su Fatimatu Zahra bintu Khadija waladatha wa Quraish tabni al-bayt Khadijatu ta haife ta ne a lokacin da Qurayshawa suke gina wato dakin Ka'aba qabla nubuwati kafin annabci bi khamsi sinin da shekara biyar kafin a aiko annabi kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama annabi da shekara biyar to a lokacin ne aka haifi a Fatimatu Zahra kamar da ya ambata ana وهي أصغر بناته وتزوجها علي رضي الله عنهم عنهما في السنة الثانية من الهجرة أن علي بن أبي طالب شيني أوليتا أشيكرا تبيو باين هجرة باين أن هجرة لشيكرا بيو علي أوليتا في رمضان وبنى بها في ذي الحجة يا يدخول دئتا ذو الحجة وقيل وسكم سكتي تزوجها في رجب وتوفيت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بيسير ya aure ta ne a Rajab sannan kuma ta rasu bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam da kadan wa hiya awwalu man lahiqahu min ahli baitihi abin da ya tabbata shine bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam da wata shida ta rasu sannan sai ya ambaci sauran yace wa minhunna daga cikin su akwai Zainab ummuha Khadija ita ma sannan yace wa minhunna bayan ya faɗi abubuwa akan Zainab din sai yace wa minhunna ko da kafin nan akwai bukatar mu ji wannan yace tazawwajaha ibnu khalatiha abul as ibnu rabi ita zainab din nan wanda ya aure ta shine abul as ibnu rabi dan dan wane ne dan innata ne in an ce inna me ake nufi kanwa ko ya ta uwa yawwa bangaren uwa khadijatu bintu khuwailid mahaifiyar waɗannan 'ya'ya na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana da ‘yar uwarta sunanta halatu hala bintu Khuwailid ita ma to wannan abul as ibn rabi mun ji sunan babansa ar-rabi ko to sunan mahaifiyarsa ita ce waccan hala ɗin mun fahimta to a inda su masu aƙidar shi a can ba su iya ƙaryar ba sai suka ce a zainab 'yar gidan waccan hala ɗin ce mun Zainab Zainab wai ba ‘yar manzan Allah ba ce sallallahu alaihi wasallam ‘yar gidan hala hala ce bintu Huwailid agun wasu kenan daga cikin su wasu kuma suka kirkiro ƙaryar ta wani gefen suka ce a ‘yar wani ce a sannan yana da wata matar sunanta hala sannan ta haifa masa wata sunanta hala to ita wannan ita ta haifi Zainab sannan da babansu ya zo rasuwa shine saboda ba su da kuɗi sai Khadijatu ta ɗauke su take riƙe da su don haka ‘ya'yan riko ne a hannun Khadija. Mun fahimci wannan saboda kawai kada a ce Uthman ne ya aure su wannan shine dalili. A to abu inda ƙaryar ba a iya ta ba shine Abul As ibn Rabi da ya auri Zainab ya tabbata bi ijma'in malaman nasaba cewa ɗa ne na watan halaɗin. yaya za a yi ɗa ya auri ƙanwarsa mutum ya auri ƙanwarsa in waccan hala ɗin ita ta haifi zainab aka kawo ta riƙo gun khadijatu ta zauna a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ko ga kenan abul asib bin rabi ya auri ƙanwarsa wanda ya uwarsu ɗaya ubansu ɗaya wannan kuma babu shi mun fahimci wannan to sannan malam wannan abubuwa ne da ya faɗa suna da yawa a cikin littafin kuma gutsure su akan ko a wannan lokacin haka ba zai isa ba zan faɗo mana wasu abubuwa ne daga ciki wa min hunna wasu daga cikin waɗannan mata akwai ruqayya ita ita ma ummuha khadija wata ita ce khadija a tazawwajaha utba ibn abi lahab wanda ya fara auren ta shine utba dan gidan abu lahab qabla an-nubuwati tun kafin annabci falamma bu'itha rasulullah sallallahu alaihi wasallam yayin da aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama annabi wa unzila alaihi aka saukar masa tabbat ya da abi lahabin wa tab aka saukar da wannan aya da ta yi magana akan cewa lalle Allah madaukaki ya ya ya faɗi cewa wato hannaye guda biyu na Abu Lahab sun yanki babu albarka tare da su da sauransu qala Abu Lahab libnihi sai Abu Lahab ya zo gun ɗansa Utba dan Abi Lahab yace da shi ra'si min ra'sika haram kai dai haramun ne gare ni illam tutalliq ibnatahu in baka sakan masa yarsa ba yana nufin ka sakan wa annabi sallallahu alaihi wasallam yarsa in ba haka ba ba ni ba kai sai Abu Lahab yazo ya samu ɗansa fa faraqaha sai ya saki yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi wannan utuba din walam yakun bana biha dama tan auren aka daura ba a yi dukuli ba shikenan wa aslamat hina aslamat ummuha khadijatu ita wannan ruqayya din ta musulunta lokacin da mahaifiyarta khadijatu ita ma ta musulunta ma'ana farkon zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan sako na musulunci sannan sai yake cewa wa baya'at rasulullah hatta yi mubaya'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hiya wa akhawatuha ita da sauran yan uwanta hina baya'ahu an-nisa a lokacin da mata suka yi mubaya'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan musulunci kamar da Allah madauki ba mu labari a Qur'ani وتزوجها عثمان بن عفان wannan duk maganar qurtubi nake karantawa sai Uthman bin Affan ya aure ta wa kanat nisa'u quraish yaqulna hina tazawwajaha Uthman lokacin da wato Uthman ya aure ta matan quraishawa suna cewa ahsanu shakhsaini ra'a insani ruqayya wa ba'luha Uthman sukan yi waka su faɗi wannan cewa ahsanu shakhsaini ra'a insanu fiyayyen mutum biyu a duniya da mutum ɗan adam ya gani da idansa su ne ruqayyatu wa ba'luha Uthman wato ruqayya da mijinta Uthman wa hajarat ma'ahu ila ardil habasha ta yi hijira da shi Uthman zuwa ƙasar habasha alhijratayn hijira guda biyu da aka yi wa kanat qad asqatat min Uthman saqban ta taɓa yin bari daga Uthman ثم ولدت بعد ذلك عبد الله sannan bayan wannan barin da tayi ta haifi da sunansa Abdullahi wa kana Uthman yukanna bihi fil Islam har a farkon musulunci Uthman ana ce masa Abu Abdullahi saboda wannan da wato da Ruqayya ta haifa masa duk wannan abun fa akwai shi a gari yanzu na so in faɗa na manta maganar Zainab mun san Zainab radiyallahu anha ita ce matar Uthman bin Affan kuma yadda muka ji ko yawwa amma kafin wannan lokaci ai ta auri abin rabi ibn al-as wancan da muka ambata to ai suna da yaya guda biyu sun haifi yaya guda biyu na farko suka sa masa suna aliyu na biyu mace ce sunanta umama to umama dinnan ita ce wadda ta zo a sahih bukhari da muslim cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana sallah yana rike da umama yana dora ta aka fada ko in ya kun karanta bulugul marami in ya zo su ruku'u sai ya aje ta saboda kuka da sauransu sannan ya dago ya dauke ta saboda santa da yake a cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana santa kwarai da gaske to kuma bayan da ta girma a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tunda jikarsa ce yar yarsa ce Zainab lokacin da Fatima ta rasu kun san waye aure ta Ali ibn Abi Talib Aliyu dan Abi Talib ya aure wannan umamatu din har suka haihu da ita. Kun ashe duk waɗannan zurriyar haka suke tarihin nan haka yake kurkuru kowa ya sani an faɗe shi to amma lokacin da mutum ya samu wani abu da ya saba ma aqidarsa hankalinsa sai ya tashi kuma sai ya je kirkiro wani abu da yake so ya saba wancan asalin garin haka sai ya faɗa yayi ƙaryar da nan da nan kowa zai fahimce shi. Allah kyauta. sannan ya dai faɗi maganganu da yawa akan Zainab sai ce wa min hunna ummu kulfum sannan a cikin su akwai ummu kulfum ita ma ummuha Khadija wata babata ita ce Khadija tazawwajaha Utayba ibn Abi Lahab Utayba ibn Abi Lahab dan uwan wancan Utba din shine shi ma ya fara auren ummu kulfum shine akwai Utba qabla an-nubuwa shi ma kafin annabi wa amarahu abuhu an yufariqaha lisabab al-madhkur shi ma uban babansa Abu Lahab ya zo ya ce masa ka saki wannan yar tunda dai babanta gashi an saukar masa Qur'ani ya tsine mana in ji abu lahab ke walam yakun da kala biha shi ma auren aka yi ba a yi dukuli ba ita ma ta musulunta kamar yadda yar uwarta ta musulunta haka dai har zuwa ƙarshe kuma bayan yayarta ruqayya ta rasu tazawwaja ha Uthman wa bidhalika sumiya dhunnurayn saboda haka ne ma ake kiransa dhunnurayn ma'abucin haske guda biyu dalilin da yasa ake kiran Uthman bin Affan dhunnurayn shine wannan saboda ya aure ruqayya da ta rasu kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi ummu kulthum a wannan a dunkule sannan a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan mutum kada ya ce a littafan sira ne kawai suka faɗi waɗannan maganganu shi yasa da zan faɗi wannan mutum ya ji sosai sannan daga baya ka ji maganganun wasu daga cikin hatta malaman shi'a din da suka yadda da wannan abu din banatu nabi sallallahu alaihi wasallam fi sunnati nabawiyya a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamin yake cewa jama'at kutubu sihahi was sunani wal masanidi wa ghayra wa ghayruha min al kutub al hadithiyya asharat al ahadith as sahihah al dalata ala anna زينب ورقية وأم كلثوم رضي الله عنهن بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم كفاطمة الزهراء يتي حديثي دامة ديوة وريسنزو أتكين للتفن أهل السنة masu sahihi wanda ake kira sahihi sahihi kamar sahih bukhari da sahih muslim akwai kuma sunan da kuma almasani duk sun faɗi wannan rawal bukhari fi sahihi imam al-bukhari ya ruwaito a cikin sahihin sa bi sanadihi an abi qatadah al-ansari daga abu qatadah al-ansari anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli wa huwa hamilun umamata bint zainab bint rasulillah sallallahu alaihi wasallam wannan nassi ne kulukulu akan wannan mabudi ko na daukar wata fassara da ba wannan ba wanda muka faɗa ɗan cewa abu qatada ta yaro cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli shine yana ya kasance yana sallah wa huwa hamilu umamata yana dauke da umama bintu zainab binti rasulillahi sallallahu kun ga cewa bintu rasulillahi yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama li abil as ibn rabi wato yar abil as ibn rabi ibn abdi shams fa idza sajada wada'aha wa idza qama hamalaha in ya zo sujada ya aje ta in ya tashi ya ɗauke ta wannan ya zo a sahih bukhari a kitabus salah wa rawa muslimun fi sahihi muslim ya rubuto shi ma bi sanadihi an ummi atiyata daga ummi atiya qalat ta ce lamma matat zainabu bintu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yayin da zainabu yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta rasu qala lana rasulullahi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da mu igsilnaha witran ku wanke ta wankin wutiri uku ko biyar ko bakwai khamsan a talatan au khamsan waj'alna fil khamisati kafuran a wanki na biyar kusa kafur kafur wannan da mai kanshi aw shay'an min kafur ko wani abu na kafur fa idza ghasal ghasalat hunna fa idza ghasal tunnaha fa alimini in kun wanke ta to ku sanar da ni sai a zo a yi mata sallah har zuwa ƙarshen wato wannan hadisi kun ga shi ma wannan nassi ne kuru akan cewa a Zainab yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa rawal bukhari bi sanadihi an ibn umara bukhari ya rawaito da sanadin sa shi ma daga abdullahi dan umar qala ya ce inna ma taghayyaba uthman an badr ba uthman bin affan bai je yakin badar ba dan me domin fa innahu kanat tahtahu bintu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam domin yana aure da yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kanat maridatan kuma ta kasance ba ta da lafiya wannan ita ce ruqayya yana aure da ruqayya lokacin ba ta da lafiya aka yakin badar shi yasa bai je yakin badar ba fa qala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi inna laka ajra rajulin mimman shahida badran aw sahmu kana da ladan mutumin da ya je yakin badar ko kuma rabansa duk raban da aka yi na ganima kana da shi ko da baka je ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Uthman saboda me sai ya tsaya yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato matar Uthman ba ta da lafiya Uthman din ya tsaya don wato a jinyarta mun fahimci wannan amma har zuwa yanzu sai kaga saboda idan idan mutum ya rufe saboda gaba sai ka ji in shiya suna cewa bayan ma ko yakin badar bai je ba ba su san meye dalilin rashin zuwan yakin badar din ba kuma mai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa akan wannan warawa al-hakim fi al-mustadrak al-hakim a cikin al-mustadrak ya rawaito bi sanadihi an abi hurairah radiyallahu anhu qala ya ce dakhalat ruqayyah bint rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa bi yadiha mishtun fa qalat خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندي آنفا فرجلت رأسه وتو ruqayya yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta fito da wani kum a hannunta take cewa manzon Allah sallallahu alaihi ya fito daga wuri na har ya bani kansa ne masa kum annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba ya kansa yarsa ta masa kum wannan wani abu ne wanda yake mai sauki kuma wani abu ne sananne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda yadda yake son ƴaƴansa yau fa qala sai fa qala li sai shi ni sai shi da ni kaifa tajidina Uthman ya kika samu Uthman mana ya zaman ku lafiya da Uthman shi yazo gidanta ya same ta yake ga mata wannan qala sai yace fa qultu sai nace da shi inji ta bi khair muna nan lafiya zaman mu kalau qala sai yace akrimihi ki girmama shi fa innahu min ashbahi ashabi bi khuluqan a cikin sahabbaina baya mai kama da ni wajen ɗabi'unsa da halayensa irinsa yawwa wannan hadisi mustadrak al-hakim in ka duba a cikin mustadrak al-hakim zaka same shi wa qala amma bari ku ji adalci irin na ahlus sunna alwaya kun ji wannan hadisin da dadin sa ko yawwa a shi al-hakim yake cewa hadha hadithun sahih siyasa gaskiya mai launi in ji hakim ne fa inna ruqayyata matat sanata thalathin min al-hijra domin ruqayya ta rasu a shekarar shekara ta uku bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam inda fathi badar lokacin yakin badar ba shine aka faɗi cewa Uthman ya tsaya da dinyarta ba yawwa wa Abu Huraira Abu Huraira ko innama aslama ba'da fathi Khaybar ya rasu ne bayan bude Khaybar ma'ana bayan yakin Khaybar yakin Khaybar kuma a shekara ta shida ko bakwai aka yi yace wallahu a'lam kun ga ma'ana Abu Huraira shi rawaito wannan shi yasa Usman suka ce wannan hadisin ko Abu Huraira ya ruwaito shi ne daga wani sahabin bai faɗi sunansa ba tunda shi ya faɗi cewa isnadin sahihi ne ko kuma a ɗauke shi cewa bai inganta ba in ka cire wannan hadisin ajiye shi bai inganta ba amma ya tabbata wancan hadisi da makaranta a cikin bukhari cewa Uthman bin Affan ya tsaya jinyar yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato Ruqayya bai je yakin Badar ba wannan ya isa nasabta Ruqayya ga Annabi sallallahu alaihi wasallama ko da ba a samu wannan hadisi mun gane yau da ka ka ido kai ƙarya ka ce abu kaza gashi in babu shi ka faɗi matsayinsa cewa wannan hadisi ya inganta ko bai inganta ba a warawal bukhari bukhari ya ruwato fi sahihi bi sanadihi an zuhri da isnadin sa shi ma daga zuhri qala akhbarani anas ibn malik yace anas ibn malik ya bani labari annahu ra'a ala ummi kulthum cewa ya ga ala ummi kulthum ya ga akan ummi kulthum alaiha salam bint rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ga burda haririn wani mayafi na alharini ya ganshi akan wace umma kulfum bintu rasulillahi wannan shi ma a cikin al-bukhari wannan shi ma dalili ne akan cewa umma kulfum yar manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam sannan sai kuma dalilai akan Fatima ba bukata dama tunda kuru-kuru dalilin ta yake amma duk da haka tunda an kawo hadisai akan sauran a kawo hadisai akan ita ma Fatima radiyallahu anha وروى البخاري أيضا بخاري يروي بسنده عن المسور ابن أبي مخرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى من الله صلى الله عليه وسلم قال ياتي فاطمة بضعة مني فاطمة صوكا سيدة جكينا فمن أغضبها أغضبني دون دا يباتا متلي يسا تفشي تو يباتا ملي معناه كمان يسا نفشيني mun bai wannan wannan hadisi shi ma bukhari ne ya ruwaito shi daga almiswar ibn makrama kun shi ma wannan adal da ahlus sunna mabiya sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da makiya ahlul baiti ne da ba su kawo wannan hadisi ko ba haka bane da a ce irin tunanin su irin na shi'a ne sai su ce haddu waɗannan ku koye yau kuma wannan yake karyata tuhumar cewa ana koye wani abu babu wani abu koyayye la alqur'ani la hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a sannan banda ma wannan tukuna mun san me asalin wannan hadisi wannan hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Fatima jiki ne daga jikina bangaren jikina ne duk wanda ya bata mata rai ya bata mare kun san me kissar da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan Fatima radiyallahu anha ta zo gida tana kuka hankalinta a tashi ranta ya ɓaci ta zo gun babanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me ya faru me ya faru sai ta ba shi labari ai aliyu dan abi talib mijinta shi ne yake neman yar gidan Abu Jahal zai mata kishiya da ita mun fahimci wannan zancen da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji wannan shine a hudu ba a mambari sai ya faɗi wannan hadisi din bai faɗi sunan Aliyu ba saboda kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya saba yi baya sukan mutum da sunansa saboda abin nan hikima ta da'awa ko zo ce wani dan wani me yasa yayi kaza a'a sai zo ce ma balu aqwami me yasa wasu mutane suke kaza suke kaza kuma kar a ga kuru-kuru ce annabi sallallahu alaihi wasallam yantasiru ko a ce yana kare kansa ko wani abu a ce yana hana aiki shi da yassa mun fahimci wannan amma abin da yake kallo shine yace yana tsorace mata fitina kar a fitine ta addinin ta yace ba zai yiwu a hada yar manzon Allah da yar aduwullahi sai kishi ba mun fahimci wannan kun ga ashe idan da a ce tunanin mabiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malaman sunna a ce yadda yan shi'a suke tunani haka suke tunani da sai su zo su ɗauki wannan hadisin su soki Aliyu su ce shine ya bata wa Fatima duk wanda ya bata wa Fatima ya bata wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda suke cewa Abubakar ya bata wa Fatima ya hana ta gado sai a tsine masa saboda wannan to da sai su tsine wa Aliyu saboda shi ya ja wannan hadisi mun fahimci wannan yau sannan ya kawo banatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa auladuhu fi kutubi tarikh ya kawo a cikin littafan tarihi wannan ba sai ka kawo shi ba cikin littafan tarihi littafan tarihi mafi dade wasu irin su at-tabaqatul kubra idan ka duba at-tabaqatul kubra na ibn sa'ad da kuma siran ibn hisham ka duba sauran littafai dai ma'rifatu sahaba li abi nu'aym ahmad al-asbahani da kuma سير علم النبلاء نذهبي أسود الغابة ابن الأثير الإصابة نا ابن حجر الأسقلاني دو waɗannan da ka same su saboda lokaci ba zai ishe mu a ce sai mun karanta waɗannan abubuwa ba sannan sai faɗi kissoshi da tarihi na waɗannan bayin Allah waɗannan mata ‘ya'yan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da falalarsu da rayuwarsu maganganun da aka ruwato daga wurinsu sannan sai ya kawo maganar wannan mutumi din shi Ja'far Murtada Al-Amili wanda ya rubuta wannan littafi yake inkarin ‘ya'yan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kafin nan duk inda ka je ka karanta wannan mas'alar malamin yake cewa littafai guda hudu ne duk wanda ya magana a cikin malaman shi'a da yake inkarin waɗannan ‘ya'yan annabi ne to littafai hudu ne kawai suka ambata littafan da wannan maganar wai za a iya zuwa a tabbatar da ita a ciki na farko littafin farko akwai wani littafi da suka kira kitabul anwar kitabul anwar shi wannan malam abu mu'az yake cewa akwai littafai guda biyu masu suna kitabul anwar yace lam na'rif ala wajhi at-tahdid hal huwa kitabul anwar al-alawiyya للشيخ جعفر محمد النقدي أم هو كتاب الأنوار المضيئة لبهاء الدين علي بن عبد الحميد الحسيني وأنا اللي تفهم قد أبيو ذكر أكي سمى كتاب الأنوار ذكر لتفهم ما لم ينشي أي لا كن حجة لشي تافاتي yau baka hujja da abinda ko da maganar wanda yake dama abokin abokinka ne tare kuke mun fahimci wannan yau wanda yake da ai dama da daga littafan sunna za a kawo abinda zai tabbatar da cewa eh wannan magana da suke da'awa haka take to babu wannan akwai kuma kitabul luma yace shi bai ma san wani littafin ko nawaye ba wa amma akwai kuma kitabu albida shine wani littafi mai suna al-istighatha fi bida'i thalatha wai bid'o'in khalifofin nan guda uku shi kuma wani dan shi ya zauna sunansa abin nan al-kufi eh wani ne gashin da ya faɗi sunansa yau abul qasim al-kufi ya rasu hijira tana 352 shine ya rubuta wani littafi wai al-istighatha fi bid'i thalatha in ce bid'i thalatha din da kaji dama sun ce al-thalatha suna nuna abubakar da umar da uthman illa ana ce ma su suke kawo to kaga wannan shi ma ba buƙatar ai hujja da shi sannan sai ya kawo kitabul baladiri ansabul ashraf shi wannan shine littafi da aka samu ɗaya daga cikin malaman sira na ahlus sunna yawa shi kuma yace ya bincika wannan littafin daga farkonsa har ƙarshe babu wannan maganar a ciki na fada mun fahimci wannan wannan a dunkule ke a ku yi haƙuri lokacin ba zai ishe mu duk waɗannan abubuwa karanta ba amma daga cikin yawa abin da yake faɗa shine ce asbabul haqiqi wai me sababin ne me zafi ne za a ce sai an korewa annabi sallallahu alaihi wasallama ƴaƴansa a ce ba ƴaƴansa bane me ake so a kai gare shi har aka faɗi wannan sai ke cewa wal jawabu an zalika yatalakhasu bi basata fi qawli ni'matullahi aljazair akwai wanda daga cikin malaman su ana ce masa ni'matullahi aljazair ina jin na taɓa ba ku labarin wata magana da ya faɗa ko shine wanda yake cewa a waɗannan mutane da ake cewa ahlus sunna ma'ana mabiyan sunna annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana ne akan asha'ira duk wanda da ya yarda da khalifancin abubakar ko umar sunansa ahlus sunna dangane da wannan matsalar sai yake cewa ha'ula'i lam najtami ma'ahu la fi ilahin wa la fi nabiyyin wa la fi iman ina ji na taɓa gaya muku wannan ko cewa wannan mutanen ba mu taɓa haɗuwa da su ba ko a ubangiji ma'ana abun bautar su daban namu daban ma'ana allan su daban allan mu daban wala fi nabiyyin ko a annabi annabinsu daban namu daban wala fi imamin imaminsu daban imamin daban in ji wannan ni'matullahi jaza'ir yana cikin mutane mafi kazantar baki dangane da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa li anna wai dalilin da yasa Allah musulmi daban Allah su daban annabi musulmi daban annabin su daban annabin imamin musulmi daban imamin su daban sai yake cewa li anna li anna rabbahu domin Ubangijinsu huwa allazi kana khalifatu nabiyihi Abubakar shine wanda khalifan manzansa sunansa Abubakar sai ce war rabbu allazi khalifatu nabiyihi Abubakar laysa rabbana yace ubangijin da a khalifan manzansa sunansa Abubakar to ba ubangiji mu bane mu ba mu da shi mu ban ji wannan haka ne matullahi jaza'iri ya faɗi a cikin littafin sa al-anwar nu'maniya a juz'i na biyu shafi na 278 ban manta wannan ba a sai ke cewa wala zalika nabiyyu nabiyana yace wannan annabin ma ba annabin mu bane wanda dai annabin da da yake abubakar sunan khalifan sa to ba annabin mu bane mu ba mu yadda da shi ba kun ga ina ina maganar musulunci kuma sannan yace sannan kuma ya kawo ce sannan wannan imamin shi ma ba imamin su shine Abubakar to ba namu bane har zuwa ƙarshen abin da ya faɗa shine kuma fa yake faɗar cewa kai wallahi la ilaha illallah wani abin zaka ji nauyin ka faɗe shi domin saboda tsabar gaba har tuhumar Umar yayi da luwati a cikin wannan littafin nasa na na al-anwarul umani wani abin in ana faɗa wani sai mutum ya hankalinsa ya tashi ya ce wani ashe a musulunci za a samu dan adam da zai iya faɗin wannan magana shi yasa za ka ga cewa in ana magana akan wannan aƙidar hankalin mutane ke tashi mutane suna ɗaukar ko wata aƙida ce haka irin sabanin mazhaba irin mai sauki kamar a ce wannan dan mazhabar malikiya na dan hanafiya wannan sunan soja wannan ƙarya ne wani addini ne daban da ya zo ya rusa addinin Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma kuma kasancewar mutane ba su sani ba dole sai an ilmantar da su a nuna musu ba gafa abin da yake cikin waɗannan abubuwa hatta masu ni ina da kusa da yaƙinin cewa da yawa daga shi ba su san waɗannan abubuwan ba shi yasa ai kullum muke cewa ku bi su ku nuna musu a hankali kuma koyaushe kofa a buɗe take duk mai tambaya akan waɗannan matsalolin ya zo a tattauna da shi cikin sauƙi ya gagale ta fannin su Allah maɗauki ya kyauta yawwa to shi wannan ni'matullahi jaza'iri shine sai yake cewa sababin da yasa suka kori suka ga cewa dan me za a ce annabi yana da wata ƴa banda Fatima sai ce wa ammal khatanul haqiqi amma su abunsu suliki na haqiqa kawai fa huwa aliyu shine aliyu yau kada wani yazo ya ce mana shi ma sulikin annabi ne ba za mu yadda ba suliki ɗaya ne kawai na annabi shine aliyu li'anna zawjatai Uthman sai ce domin wannan ƴaƴa biyu mata da Uthman ya aura in ma min zawji Khadija al-awwal ko dai su zama ƴaƴan mijin Khadija ne na farko in ji shi wannan mutum aw min ukhtiha ko kuma ƴaƴan ƴar uwarta ne halatu waccan ƙarya da na gaya muku ɗansu wanda ba iya ta ba wai wa kanat faqiratan faqira ce farabbatha khadijatu wa saboda talauci shi yasa khadijatu ta reni ƴaƴan ta rike ta a hannunta fi baitiha wa hadha huwa al-asahhu indana sai zabi wannan ya ce wannan shine yafi shine sahihi a wurin ba su yadda da wancan din ba wannan ya faɗa ne a cikin littafinsa mai suna zaharun rabe juzu'i na biyu shafi na ɗari uku da talatin da shida a ban da wannan ku yi haƙuri dai mabuwan muka gama shi yau shi kenan mun gama ba sai mun sake dawowa kansa ba kar a ce a sake ɗagawa a sake maganar wani lokaci sannan malamin sai ya kawo wasu mutane daban da suka faɗi irin wannan magana daga cikin malaman shi'a akwai wani hasson kalarji addulfi sunansa kenan yana da littafi sunansa a rasulul a'zam wa ahlu baitihi al-abhar alaihi salam shi ma ya faɗi waccan magana cewa wannan ya'ya mata ba 'ya'yan annabi bane akwai wani shi ma muhammad husain al-alami al-ha'iri akwai al-maqdisi al-ardabili akwai muhammad mahdi al-kazimi al-qazwini wannan shine wanda yayi wa ibn taymiya raddi akan minhaj sunnah yawa ya rubuta littafi mai suna min hajji shari'a ya yi raddi akan min hajji sunna na ibn taymiya yawa waɗannan dai kaɗan ne daga cikin waɗanda suka faɗi wannan ra'ayi in ka kula zaka ji ba sa cikin manya-manyan ma malaman shi'a to amma yanzu bari mu karanto maganganun wasu manyan malaman shi'a manya-manya sosai da daddu da suka tabbatar da cewa da Zainab da Ruqayya da Ummu Kulthum duk ƴaƴan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam yawa amma kafin ma in je ko ina tunda littafin yana kusa da ni ga kulaini alkafi babban littafin shi a kenan bayan wato ba da wani littafi da ya kai shi tsarki a gonsu kamar yadda suke faɗi yawwa ga shi a hannuna yana faɗa yana da babi da ya sa abuwa tarih ya yi kankanta rubutun yana cewa abuwa tarihi a cikin abubuwa ta rage buɗe wani babu ya ce babu maulidin nabi sallallahu alaihi wasallama wa wafatihi babin haihuwar annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma rasuwarsa ya ce wulidan nabi sallallahu alaihi wasallama lifnatai asharata lailatan mabat min shahri rabi'in al-awwal fi amil fili يوم الجمعة مع الزوال وروي أيضا عند طلوع الفجر كنت أسوأ أبو سلام جمعة أكاد أن صلى الله عليه وسلم آه قبل أن يبعث بأربعين سنة وحملت به أمه في أيام التشريق عند الجمرة الوسطى وكانت في منزل عبد الله بن عبد المطلب وولدته في شعب أبي طالب في دار محمد بن يوسف آه في الزاوية القصوى عن يسارك وأنت داخل الدار وقد أخرجت الخيزران ذلك البيت فصيرته مسجدا يصلى يصلي الناس فيه وبقي بمكة بعد مبعثه ثلاث عشرة سنة ثم هاجر إلى المدينة ومكث بها عشر سنين ثم قبض لاثنتي عشرة ليلة مضت من ربيع الأول يوم الاثنين وهو ابن ثلاث وستين سنة وتوفي أبوه عبد الله بن عبد المطلب بالمدينة عند أخواله وهو ابن شهرين وماتت أمه آمنة بنت وهب ابن عبد مناف بن زهرة ابن كلاب ابن مرة ابن كعب بن الأي بن غالب وهو ابن أربع سنين ومات عبد المطلب وللنبي صلى الله عليه وسلم wannan ba sai na fasara ba saboda kuna fahimtar abin kuma ba shine ke alaka da abin namu ba sira ce wanda wasu duk mun sani ومات عبد المطلب وللنبي صلى الله عليه وسلم له ثمان سنين وتزوج خديجة وهو ابن بضع, بضع وعشرين سنة يا أول خديجة ينا دان شكرا عشرين وني أبو فولد له منها قبل مبعثه كافين أيكوشي دا النبشي فولد منها كنا جي فولد له أكا حيفا مسا منها دا خديجة له نقوى كالنبي يوم آه قبل مبعثه أكحف مساء القاسم ورقية وزينب وأم كلثوم وولد له بعد المبعث الطيب والطاهر وفاطمة مناجي باين مبعث كما باين الكوسي أكحف في آه بن الطيب دكما الطاهر دا فاطمة سندوكي الطيب دا الطاهر إنهم أبو بيو yawwa mun karanta a baya cewa mutum ɗaya ne shine abdullahi shine at-tayyib kuma shine at-tahir wa ruya aidan annahu lam yulad ba'da al-mab'ath illa fatima an ruwaito kuma cewa wasu sun ce bayan aiko shi da annabci bai haifi kowa ba banda fatima bayan annabci amma kafin annabci ya haifi waɗancan sannan sai ke cewa wa anna at-tayyiba wat-tahira wulida qabla mab'athihi wasu kuma suka ce tayyib da tahir din nan haife su ne kafin aiko shi wa matat khadijatu hina kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min ash-shi'bi wa kana dhalika qabla al-hijrati bi sanatin wa mata abu talib ba'da mawt khadijati bi sanatin falamma faqadaha huma ar-rasul sallallahu alaihi wasallam haya fa izuwa karshen hadisi abin da ya rubuto wannan nasi ne kurukuru daga littafin alkafi na kuleni a juz'i na ɗaya shafi ɗari biyu da ashirin da bakwai wannan tabar amma kenan tabawoyin nasu da yawa ba guda ɗaya ba ne wannan suna ce mata tabar wadda sahaha wa allaka alaihi ali akbar al-ghifari wani malami nasu mai suna ali akbar al-ghifari shi aiki a kanta nashir kuma shine mu'assasatu ansariyan lit-tiba'a wan nashr an buga ne kuma a garin Tehran wato a Iran wannan littafin da ke hannun akwai wata taba'ar daban a nan din sun yi dabara saboda ita ce tsohuwar taba'a ta alkafi duk inda suke da magana a kowane shafi na wancan tsohon ana faɗarsa a nan yanzu wannan wanda ke son wannan maganar zai same ta a juzu'i na ɗaya shafi na 439 zuwa 440 wato a shafi na 439 zuwa na 440 zai sami wannan magana cewa alkulaini a cikin alkafi ya faɗi cewa zainab da ummu kulsum da ruqayya ya'yan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam banda shi akwai wanda ya fara ba shi ba wai farawa ba kai shi ma daga baya ya zo ya faɗi waɗannan maganganu a akwai ni'matul lahil jazairi shi wancan mai zage-zage nan da muka ji ɗazu to shi ma yana da maganar da ya faɗi amma kuma ƙoƙarin da ya shi ne ya kawo uzuri a kai cewa hakika ya'yan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne amma kuma to me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kaza yayi kaza shine ya kawo waɗannan maganganu daga cikin abin da yake faɗa cewa kan taqaddama ikhtilafu ashabina radiyallahu anhum fi anna ruqayyah wa umm kulsum huma hal huma rabibatahu sallallahu alaihi wasallam am ibnatahu wal halu indana la yatafawatu yace kuma me da mu ba komai a wurin mu duk ɗaya ne saboda dai su magana iri ɗaya ce a gunsu sannan akwai wani baha'uddin muhammad bin hussein al'amiri shi ma ya faɗi wannan magana cewa zainab da umu kulthum da ruqayya bi ayyan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam yawa akwai kuma abbas al-ummi abbas al-ummi ɗaya daga cikin malaman su ne mu'asirun shike da babban littafin addu'a da suke karantawa yana da littafi al-kuna wal alqab a ciki yake cewa warada fi qurbil isnadi anil imam as-sadiq daga al'imam sadiq kamar ce a sadiq suna nufin ja'far sadiq ja'far ibn muhammad ibn ali ibn al-husayn annahu wulida da rasulullah sallallahu alaihi wasallam min khadija cewa an haifawa annabi sallallahu alaihi wasallam daga khadija wato khadija ta haifa manzon allah sallallahu alaihi wasallam al-qasim wa tahir wa fatima wa umm kulthum wa ruqayya wa zainab ya faɗi wannan ne a cikin littafinsa muntaha al-amali fi tawarikh an-nabi wal ali juz'i na ɗaya shafi na ɗari da hamsin da biyu akwai abul faraj al-asfahani shi ma ɗaya daga cikin malamansu akwai kuma muhammad baqir al-majlisi muhammad baqir al-majlisi yana cikin manyan waɗanda suke kafa hujja da su kuma yana da littafin bihar al-anwar mai mujalladi ɗari da goma ɗin nan ya rasu hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya guda hudu yana cewa shi kuma a an abi abdullahi in an ce abu abdullahi suna zuwa jafar as-sadiq yana cewa da kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wata kissa ce ya kawo shi kuma dan ya kore waccan magana din suka kirkiro wata ƙarya wai barkuji yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga gidansa fa idza aishatu muqbilatun ala fatima tusayihuha wa hiya taqul kun san su duk abin da zai nuna akwai rikici da sabani tsakanin ahlul bait da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam shi zaka ji suna ruwaitowa wata ƙaryar ba ta da daɗin ji kana ji zaka ce wannan maganar ba ta annabi ba ce to daga ciki bari ku ji wannan wai ya shigo annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo gida sai ya samu Aisha ta fuskanci Fatima tana ta kwarara ihu akan ta wallahi ya binti Khadija ya ke yar Khadija ma taraina illa anna li ummiki alaina fadlan wato ba abin da kike gani dan kina ganin baba ki tafi tafi mu wa ayyu fadlin kana laha to wace falala ce da ita akan mu ma hiya illa ka ba'dina ai mu da ita duk ɗaya ne fa sami'at maqalataha fatimatu da fatimatu ta jiyo maganar Aisha din nan falamma ra'at fatimatu rasulullah sallallahu alaihi wasallam da fatima ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo bakat sai ta kama kuka fa qala la sai ce ma yubkiki me yasa ki kuka ya binta muhammadin ya yar muhammad قالت سيتتي zakartu ummi ko zakarat ummi fatanaqqasatha ta ambaci uwata ne kuma ta rika sukanta tana wato baɗin maganganu marasa kyau a kanta fa bakaitu shi yasa ne kuka fa ghadiba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya fushi thumma qala sai yace ma ya umaira qul ki umaira wa na yana ga aisha tunda umaira lakabi ne ake gaya ma aisha yawwa yace ma kul kika ƙara irin wannan yake gaya wa aisha fa inna allah tabaraka wa ta'ala baraka fil waludi waludi Allah ya yi albarka ga mata mace mai haihuwa wato matar da take haihuwa ita ce 'yar albarka wa inna khadija ta rahima Allah wa khadija kuwa waladat minni tahiran ta haifa minni tahir wa huwa abdullahi wa huwa al-mutahhir wa waladat minni alqasim ta haifa minni alqasim wa fatima wa ruqayya wa umm kulthum wa zainab kun ga inda garin yin ƙarya aka faɗo na abu yawwa sai wai yana alfahari a kanta yana gawa Aisha ke me kika haifa min bayan Khadija ita ta haifa min ƴaƴa gashi ta haifa min wani da wani da wani sai ya faɗo kuma har da waɗancan da ake kokarin a kore din da abi mun fahimci yadda abin yake yawa wa Zainab wa anti mimman aqama Allahu rahimahu ke kuwa Allah ya sa ba ki haihuwa ma'ana ki a kima ce Allah ne ya azabtar da ki ma'ana kamar yana gaya mata ne Allah ne ya sa ki dama ya yanke miki baya ba ki haihuwa falam talilli baki taba haihuwa mun kowa ba wai ku ji wannan rashin fasahar a ce wai annabin mu wanda yafi kowa iya zance wannan rashin fasahar wai a dangana masa ita to wannan a cikin biharul anwar juz'i na goma sha shida da littafin sa al-khisal shafi na ɗari hudu da hudu zuwa ɗari hudu da biyar al-khisal kai na ibnu babu wahil ummi وذكره أيضا المجلسي سننشي المجلسي يساك فدونا حديث الكتاب سمرآت العقول شرح أخبار آل الرسول جزء إن دا دري أكو دا همسن دبي wannan kun ga garin ya kore yayi wancan abin da yake so yayi har ya faɗi waɗannan abubuwa ɗin da suka nuna ƙaryar abin da yake so ya faɗi Allahu musta'an akwai ibn babawaihi al-ummi babban malamin su ya rasu 381 shi ma yana cewa ya rawaito hadisin da wancan ya faɗa a cikin littafin sa al-hisan yana cewa an abi abdullahi daga abu abdullahi abu abdullahi an bin jafar sani kamar yadda faɗa nan qala ya ce wulida li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama min khadijata an haifa wa annabi sallallahu alaihi wasallama daga khadija ma'ana khadija ta haifa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam القاسمة والطاهرة وهو عبد الله وأم كلثوم ورقية وزينب وفاطمة وتزوج علي بن أبي طالب فاطمة وتزوج أبو العاص بن الربيع وهو رجل من بني أمية شكما تزوج زينب وتزوج عثمان بن عفان أم كلثوم فماتت ولم يدخل بها فلما سار إلى بدر زوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية kun wannan shi kuma mai shi ma nassi ne daga manyan malaman su akan wannan yau da kai wasu abubuwan za ka yi mamakin yadda daga baya wasu malaman baya za su zo da wannan sai kuma na ƙarshen saboda san adawar ta ci gaba sai su kawo waɗannan abubuwa ɗin bal na ga inda shi je ina bincike a intanet na sami har shi wannan wanda ya rubuta littafin ja'far murtaba al-amili yake taraddi ga ga wannan al-mufid al-mufid muhammad ibn muhammad ibn nu'man babban malami daga cikin malaman shi'a ya rasu hijira tana 413 shi ma yana faɗar wannan magana gashi abin da yake cewa yana cewa tazawwajin rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibnatayhi qabla al-ba'tha yawan amma shi abin da ya faɗa saboda khubsin maganarsa shi ma har yanzu duk da kiyayyar da yake da ita ga sahabbai sai da ya tabbatar da wannan maganar cewa Zainab da Ruqayya da Ummu Kulthum ƴaƴan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam amma zancen shi ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya aka yi ya aurar wa munafiki kafiri shi ne zancensa yau daga cikin abin da yake faɗa malamin yana cewa wa hadha alimun min asatin ulama shi'ati wa shaykh al-madhhab fi zamanihi wa lahu min al-musannafati ma yaqrubu 200 yana da littafai sun kai 200 ذكر في كتابه المسائل السروريه jiya na bude sha wani fayil a kwamfuta sai naga wannan littafin ya wadatar amma wancan din bayanin ya fi yawa ciki wa ghayruhu min kutubihi faslan ya faɗi fasli wato fasali musannan musamman yayi an zawaji banati rasuli sallallahu sallallahu alaihi wa sallama kafin bi'ita ma'ana kafin ya zama annabi ya aurar da 'ya'yansa guda biyu ga kafirai wasu kafirai guda biyu shine wannan abu da yayi laysa bi ajabi min qawli lutin alayhi salam haula ibanati hunna atharu lakum ma'ana wannan ba abun mamaki bane in dai wannan abun mamaki ne to za mu yi mamakin fadin annabi lutu ma da yake cewa mutanensa da suka zo neman maza cewa ga 'ya'yana mata na in kuna so ai mun san wannan kisan ko yawwa fada'ahum ila al-aqdi alaihim li banatihi sai kira su su zo ya ba su auren ƴaƴansa wa hum kuffarun qad adina Allah ta'ala fi halaki Allah madauki har ya bada labarin halaka su da yi kun ga ma'ana yana baiwa annabi uzuri dan me annabi ya baiwa wanda ba musulmi ba to ai sai aka ce ai dama annabi kafin musulun kafin musulunci ya baiwa Abu al-As bin Rabi kafin musulunta ya kuma baiwa Utba da Utayba ko ƴaƴansa wannan kuma ba abin mamaki bane in abin mamaki ne to ai ga annabi lutu ma ce haula ibnati ya ga waɗancan su ma kuma an san kafire ne dan haka ma'ana ba ba matsala uzuri yake ba saniyan abu na biyu yace zawaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam binatay ibn bintayhi li uthman ala zahiril islam wai annabi sallallahu alaihi wasallam ya baiwa uthman ƴaƴansa biyu ne ruqayya da ummu kulsum ya bashi ne aure ala zahiril islam bisa abin da ya bayyana gare shi na musuluncin Uthman. Fa kaunuhu kasancewar Uthman ta gayyara ba da zalika ya canza bayan wannan falaisa ala nabi ta bi'ata. Annabi ba shi da laifin yin wannan ma'ana ba wannan ba matsala uzuri ake bai wa annabi ba dan me ya bai wa Uthman yassa kasancewar Uthman ya canza ya zama ba musulmi ba daga baya wai ba laifin annabi bane shikenan. Kun ga inda ake faɗar annabi sallallahu alaihi wasallama bai san gaibi ba sai su zo su ce a ko tawai haƙin annabi sallallahu alaihi wasallama ko ba haka ba sai sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya san komai nan kuma da suke so su faɗi abin da su suke so su faɗa sai sai ai gashi bai san zai canza ba daga baya mun ba mishi wannan yace fa laysa ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yahduthu fil aqibati ba shi da laifi na abin da zai samu akan mutum bayan aqiba wa laysa bi munkirin bi munkarin kai أن أن يستر الله عز وجل على نبيه نفاق كثير من المنافقين kuma sannan ba abun mamaki bane ba abun inkari bane ai annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya boye masa munafincin munafikai da yawa dan haka me idan ya boye masa munafincin Uthman bai sani ba har ya bashi yassa salisan udri na uku an yakuna li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama khususiyya yace wannan abin da annabi ya khususiyya ce ta annabi la ilaha bi an yakuna Allahu azza wa jalla wato ya zama cewa Allah madaukaki abahahu ya halatta masa munakahata man zahiruhu islam cewa ya halatta masa ne dama ya aurar ko ya auri daga wanda yake a zahirinsa musulmi ne a zahirinsa musulmi ne wa in alima min batinihin nifaqa ko da ya san cewa a zuciyarsa shi ya san cewa munafiki ne wa kasahu bidhalika shi aka kebe shi da wannan hukuncin wa rukhisa lahu aka bashi rahusa ya iya yin wani هذه هي الأوجه الثلاثة التي ذكرها واحد من أساطين علماء الشيعة وأن ببني ما في جرما دقى سكين مالا من شيعة كنا نن بايا إنكارين تيوا زينب رقية دا أم كلثوم يا إما ذا الله سبحانه وتعالى أما زن تنسى شيني وأن أدري ذا أبي والنبي دا أولاد سو دا وان دا سو أبوه سو كافرين شيني عثمان كان أطفال kun ga ashe ya fito da asalin dalilin inkarin waɗancan ko ba haka ba dalilin da yasa su waɗancan dama suke inkarin ba wai saboda akwai a littafan tarihi ya tabbata haka bai ai na ga shi wancan mai site din rasulul adam yana faɗa gwargwadon binciken tarihi kuma ba abin da ya faɗa sai littafi ɗaya na wannan jabar murtala din wanda bai faɗi komai ba sai littafai hudu uku ba a san masu shi ba ɗaya kuma an bincika ba komai a ciki da yake da alaƙa da wannan duba inda rashin adalci da gaba zai iya kai mutum ya faɗi abin da yake ya tabbata babu shi kada in bata muku lokaci da yawa akwai maganganu da yawa akan wannan maudu'i dole a tsaya a kyale shi haka akwai masail dai haka da dama insha Allah in Allah ya sa wani lokacin an sami wani lokacin a faɗi wani abin kuma daban amma shi wannan Ja'far Murtaba Al-Amili din kamar na faɗa zama yayi ta karkare har yana raddi ga wannan sai al-mufid din wanda muka faɗi wannan mai kawo uzurorin nan kun ga mai kawo uzurori ana sai a kyale shi ko sai da aka yi masa raddi shi ma cewa ai ba masumi bane kuskure yayi da ya dauki cewa waɗannan ƴaƴan matan ƴaƴan annabi aka yi ta raddi aka ta magana da aka yi abin da nake fata ga ƴan uwa na musulmi mu yi karatu mu yi karatu mu ƙara karatu kuma abubuwa haka da zaka ji nan da nan sai a ce maka to ai gashi nan a littafi kaza yanzu zaka ji da yawa daga cikin shi a da yake jahilci ya cika musu kai ko tsabar jahilci da yawa daga cikin su na mu'amala da dama haka na gani mun tattauna abubuwa da yawa haka da wasu a internet kaga yadda suna da jahilcin usulin musulunci da usulin littafin musulunci ba su san yadda aka rubuta su ba don haka cikin sauƙi ko sun dole duba littafi kaza akwai kaza an faɗa har kan ce wanda cikin su faɗin an faɗi littafi kaza ko an faɗi wata magana a littafi kaza ba shine kasancewarsa gaskiya ba amma shin abin da aka faɗa ɗin hakan yake ko ba haka yake ba shine babban abu a musulunce mu muna da ilimin isnadi ko duk wanda ya faɗi magana sai a ce wa ya gaya maka yawa sai ce wani ne ya gaya mun wani ne ya gaya masa wani ne ya gaya masa annabi ya gaya masa sai a duba a gani in isnadin nan mai kyau ne matanin sa mai kyau sai a ce to wannan sahihi ne sai a karba kuma daga nan duk abin da yake ya tabbata nan ingantacce to mun karbe shi aqida ce a gumu ko ba ka samu abin da yake ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kuma rusa asalin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shi ba zai yi yawa Allah madauki ya taimaka sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi